إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى فالتقوى خير زاد المؤمن وخير متاع له في سفره الطويل بعد الموت يقول الله تبارك وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فما أحوج العبد إلى أن يتصف بصفة التقوى وهذه صفة مطلوبة منه في جميع أحيانه في حله وترحاله وفي سكناته وتحركاته عباد الله ما أحوجنا إلى الحديث عن أسباب, أسباب الحصول على مغفرة الله تبارك وتعالى إننا نعيش ونتقلب في رحمة الله ليل نهار ومع ذلك ما منا أحد إلا ويذنب يذنب صباحا ويذنب مساء ويذنب في الليل وكذلك في النهار عباد الله حديثنا اليوم عن أسباب المغفرة كيف يحصل العبد على مغفرة الله تبارك وتعالى ومن تلك الأسباب بل قبل ذلك يجب على العبد أن يعرف أن مغفرة الله تبارك وتعالى غاية كل غاية كل مسلم يجب عليه أن يسأل الله تعالى مغفرة ذنوبه فإنه عبد مذنب بصفة كونه عبدا فإنه دائما يذنب إلا أن يعصمه الله تبارك وتعالى إنها كذلك مطلب كل مؤمن لأنه عندما تغفر ذنوب العبد من قبل ربه عز وجل فإن هذا سعادته في الدنيا والآخرة فلا أسعد من العبد الذي تم مغفرة ذنوبه من قبل الله تبارك وتعالى فتعالوا عباد الله نتقلب في القرآن وننظر فيه ونتدارسه فيما بيننا وننظر في أقوال الله تبارك وتعالى في حثنا أن نطلب وأن نفعل الجميع المساعي التي تحقق لنا مغفرة الله تبارك وتعالى يقول الله تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال تعالى أيضا وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمه وذلك هو الفوز العظيم فعلى كل مسلم أن يسعى إلى تحقيق هذه المغفرة من قبل الله تبارك وتعالى وذلك بفعل هذه الأسباب وأول هذه الأسباب التوبة النصوح والاستغفار لله تبارك وتعالى والتوبة هي رجوع العبد إلى الله والإنابة إليه من ذنب قد ارتكبه أو واجبا تركه ولها شروط ثلاثة كما أنتم تعلمون الندم والإقلاع عن الذنب والعزيمة على عدم العودة وإن كان ذلك في حق مخلوق فترد عليه حقه أو تتحلل منه وقد أمره الله تبارك وتعالى عز وجل وقد أمرنا الله تبارك وتعالى عز وجل بذلك فقال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وقال تعالى أيضا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ɗan uwa musulmi bayan godiya ga Allah da kuma salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ina jan hankalinmu mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka mu ɗauki wannan wasiya da Allah maɗaukaki ya mana a ƙur'ani Allah maɗaukaki yana cewa wa laqad wasaina alladhina min qablikum utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah lalle mun yi wasiya ga waɗanda aka bai wa littafi gabaninku da kuma ku mun muku wasiya an ittaqullah cewa ku ji tsoron Allah lalle tsoron Allah da bin dokokin Allah shine mafificin guzurin mumini a wannan rayuwa ta duniya duk mutumin da ba shi da tsoron Allah baya jin girman Allah baya tsoron ya saba wa Allah to haƙiƙa yana da matsala wajen alaƙarsa da Allah tsoron Allah shine mafificin abin daɗin da mutum zai samu a wannan duniya duk abin da za ka samu a duniyan nan wallahi babu abin da ya kai ka ji tsoron Allah Allah shi kaɗai shi ne wanda in an ji tsoronsa ake gudu a tafi gare shi duk wani abin tsoro a duniya in kana tsoronsa sai sai ka gudu amma Allah in ka ji tsoronsa sai ka koma wurinsa sai ka samu yardarsa sai Allah yarda da kai ya Allah muna roƙonka ka yarda da mu yau tattaunawar mu ya ku bayan Allah magana ce akan sabubban gafarta zunubi waɗanne sabubba ne Allah ya ajiye mana in mun bi su Allah zai gafarta mana zunubanmu wani zai ce me ya jawo wannan zance za a ce ko ai ba abin mamaki ba ne duk mumini a koyaushe yana son ya samu yardar Allah ya samu kuma gafarar Allah babu wani a cikinmu sai face mai zunubi ne siffarsa ta bawa siffarsa ta ɗan adam ta sanya shi mai zunubi ne Allah haka yi mu sai bayan Allah annabawa da ya tsare ba sa zunubi amma dukkan mutum da muna zunubi to babban aiki a wurinmu kullum ka rika tunanin waɗannan hanyoyi ne za ka bi Allah ya gafarta maka zunubai baka san lokacin da Allah zai ɗauke ka ba kada ka bari Allah ya ɗauke ka a cikin halin zunubi musamman a lokacin da kake cikin aikata zunubi Allah ya ɗauke maka rai ba abun mamaki ba ne mutum nawa aka samu a wannan rayuwa tamu a tarihinsu suna cikin saban Allah Allah ya zare ran wani yana cikin sata Allah ya karɓa ran aka kama shi aka ɗauke gawar wani yana zina Allah ya ɗauke ran wani yana cikin wani saban Allah wani akan hanya Allah ya ɗauke ransa kuma a cikin lokacin da baya tunanin zai tuba bai sa tuba a gabansa ba to irin wannan abun yana buƙatar a koyaushe mu riƙa yin muraja'a muna tunani akan waɗanne sabubba ne suke jawo mana kankare zunubai Allah ya karɓi gafarar wato ya gafarta mana zunubanmu kuma ya karɓi tubanmu to yau shine zancen da zamu yi Allah madauki yana cewa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ya ku mu'minai ku yi gaggawa ku duba siffar da ya amfani da ita wasari'u ku yi gaggawa ku yi tsere a tsakaninku ila maghfiratin zuwa ga wata gafara ya sa mata tanwini na nakira da yake nuna wata irin gafara ce mai faɗi gafarar Allah ba ta ƙarewa babu lokacin da za a ce Allah ka nemi gafararsa yaƙi Allah maɗauki in dai ka yi tuba na gaske to zai karɓi tubanka Allah ya ce ku yi gaggawa zuwa ga wata gafara daga Ubangijinku da wata aljanna aljannar faɗinta shine sammai da ƙasa faɗinta fa ba wannan duniyar da muke kai ba da sammai da ƙasar da muke kai duk faɗin duniya baki ɗaya aljanna ta fi wannan duniyar da muke ciki ka duba wannan duniyar da muke ta faɗa a kan fili a cikinta fili 50 by 50 a je kotu a kai ƙara a kansa amma duniyar nan gaba ɗayanta da za ka same ta me za ka ji to aljanna gaba ɗaya ta fi wannan duniyar ta fi gaba ɗaya sammai Allah subhanahu wa ta'ala ya hore mana mu samu aljanna an yi tattalin ta gasuwa ga masu tsoron Allah lil muttaqin masu tsoron Allah masu bin dokokin Allah a wata aya Allah madauki yana cewa wa qihimus sayyi'at daga cikin addu'ar da mala'iku suke wa mu'minai Allah ka tsare su daga miyagun ayyuka wa man taqis sayyi'ati yawma idhin wanda ka tsare shi daga aikata mummunan aiki ranar kiyama faqad rahimta to kaji kansa وذلك هو الفوز العظيم wannan kuma shine babban wato wato cin nasara Allah ba mu cin nasara daga cikin sabubban gafarar Allah ya kai bawan Allah ka saura ka yi sauraro sosai tuba zuwa ga Allah ka tuba ki tuba ina wal mu'minat kuma ka nemi gafarar gafarar zunuban nan ga mu'minai maza da kuma mu'minai mata sannan Allah maɗauki ya umarce mu baki ɗaya wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ku tuba baki ɗaya ku ya ku mu'mini ku duba fa nan ba a cire kowa ba kamar a ce ne dungurungun din ku mu haɗu mu tuba kowa ya bar nasa kuma ne yana daga cikin sabubban da sukan jawo Allah ya wa al'umma rahama ya bata zaman lafiya ya bata kwanciyar hankali sauƙin rayuwa zubowar arziki duka in an tuba Allah maɗauki yana wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawan istighfari a rayuwarsa yana yawan tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala har yana faɗin cewa yana yin a kowace rana yana tuba zuwa ga Allah yana istighfari sama sau saba'in sama da saba'in astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh annabi sallallahu alaihi wasallam zai ta maimaita wannan zuciyarsa kuma tana rukuni tana karkata tana koma zuwa ga Allah in shi da ba shi da zunubi ya yi wannan bawan Allah mai kake jira har yanzu baka nemi Allah ya gafarta maka ba sannan arwato daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Imam Bukhari ya rawaito daga hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu yana cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane tubu ila Allah ku tuba zuwa ga Allah fa wallahi yace na rantse da Allah in ji manzon Allah yace na rantse da Allah la atubu ila Allah ni dinnan da kuke gani ina tuba zuwa ga Allah fil yawmi a wuni daya akthar min 70 marra sama da sau 70 dan Allah kai bawon Allah a rana ɗaya sau nawa kake cewa astaghfirullah a rana ɗaya ka tuna adadin faɗin istighfarin ka sau nawa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rana yana yin sama da sau 70 gashi ba zunubin ne da shi ba kai kuma mai zunubi a ce ba kai na biyu daga cikin sabubban gafarar Allah ya gafarta wa mutum zunubai shine tabbatar da tauhidi da nisanta shirka duk mutumin da ya tsaya ga bautawa Allah shi kadai baya dogaro ga kowa sai Allah baya yanka ga kowa sai da sunan Allah sai kuma domin Allah baya rantsuwa da kowa sai Allah baya ruku'u ga kowa sai Allah sujada ga kowa sai Allah Allah kawai yayi imani da shi a matsayin shine mai kare shi to Allah madauki yana sanya wannan ma ya zama sababin a gafarta masa zunubansa Allah madauki yana cewa alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin waɗanda suka yi imani ba su cakuɗa imanin nasu da zalunci ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan zaluncin yace shine shirka sai Allah ce ula'ika lahumul amn waɗannan suna da zaman lafiya da security da natsuwa da kwanciyar hankali wa hum muhtadun kuma su ne shiryayyu Allah zai shiryar da su ya Allah ka shiryar da mu manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu manzo sallallahu alaihi wasallama dangane da abin da ya shafi tauhidi kun san babban hadisin nan da manzon Allah sun yake cewa Allah madaukaki ya ce ya ibn adam ya kai dan adam law ataitani bi qurabil ardi khataaya inda zaka zo min ran kiyama a ce zunubanka sun cika duniyan nan baki daya duk duniya wannan kasar da ake ce ma kasa al-ardu duk a ce zunubanka ne amma sai ka haɗu da ni ka mutu in ji Allah la tushriku bi shay'a babu shirka a cikin ayyukanka baka yadda da tsafe-tsafe ba da bokanci da sauransu Allah kawai ka yadda da shi to wallahi duk zunubinka sai Allah ya gafarta maka Allah sai ya ce la ataituka bi qurabiha maghfiratan ni kuma zan zo maka da cikin duniya na gafara ko ɗaya Allah ya ce maka yi ma gafara ta ishe ka to ballantana a cika duniya ko cikin garin dutse aka ce an cika duk gafara ce da Allah ya maka wallahi ta isa to ballantana a ce an cika duniya duk gafarar ka ce saboda me ka je ga Allah babu shirka kuma ka tuba zuwa ga Allah madaukaki sababi na uku daga cikin sabubban gafarta zunubai ya bayin Allah shine ayyukan kirki ka yawaita aikin kirki kada ka bari ran kiyama ayyukan ka sai kaɗan in suka yi kaɗan fato daga cikin abin da ka taɓa na haƙoƙin mutane wannan abin da ka aikata ɗan kaɗan za a kwashe a baiwa mutanen da ka taɓa haƙƙinsu Allah ba ya ƙyale haƙƙin mutane don haka ka yi ƙoƙari ka yawaita ayyukanka na kirki Allah maɗauki yana gaya mana udkhulul jannata bima kuntum ta'malu ku shiga aljanna saboda a sababin a sakamakon abin da ku kasance kuna aikatawa ashe aiki yana da muhimmanci in ka yi imani da Allah to kuma ka hada da aiki don haka babu mai shiga aljanna sai wanda yake yana da aiki aikin alheri Allah madauki na gaya mana innamal mu'minuna allazina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun ya siffanta su yace allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun muminai su ne kawai waɗanda in an ambaci sunan Allah zuciyarsu tana raurawa sunan Allah kawai suna ji hankalinsu zai tashi yanzu dan Allah bayan Allah ya zukatanmu suke wajen alaƙa da Allah wani wa'azin ma ake hankalinsa a wani wurin yake ana karatun alƙur'ani ba ruwansa da sauraro sunan Allah ba wai ayoyin Allah ba sunan Allah ana ambata mumini na gaske shine wanda zuciyarsa za ta raurawa ya tsorata ya firgita in aka karanta ayoyin Allah kuma sai ka ga sun ƙara musu imani su ƙara musu imani suna kuka suna zub da hawaye saboda tsoron Allah da tunanin haɗuwa da Allah kuma su su ne masu dogaro ga Allah Allah ya siffanta su ya ce su ne masu tsaye da sallah su yi ta a lokacinta sannan kuma suna ba da zakka daga cikin abin da Allah maɗaukaki ya arzuta su sai Allah ce ula'ika humul mu'minuna mene haqqan ba kawai ula'ika humul mu'minuna ba malamai suna cewa a wannan aya ko ayoyi guda uku da aka jero ta farkon kawai ta isa ta nuna maka su kaɗai su ne muminai amma a ƙarshe bayan an gama tunda Allah ce innamal mu'minuna kawai muminai su ne kaza su ne kaza su ne kaza ma'ana duk wanda ba haka ba baya cikin su a ƙarshe sai Allah ya nanata sai ce ula'ika humul mu'minuna haqqan waɗannan su ne muminai na haƙiƙa me sakamakon su lahum darajatun inda rabbihim kuji suna da darajoji darajoji a gun ubangijin su sai ce wa maghfiratun to shine zancen mu suna da gafara Allah zai ba su wata gafara wa rizqun da kuma wani arziki da abinci da ciyarwa da masauki karim na karimci wanda baka taba ganin irinsa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa Allah madaukaki aljanna da ya tattali la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar duk inda kake jin labari a duniya dangane da wani abu da ka taba ganin sa to na aljanna daban yake yafi wannan duk labarin daɗi da ka taɓa ji a duniya to labarin aljanna yafi wannan duk abin da ka taba tunani a kwakwalwarka a zuciyarka ya aljanna take to baka taba tuno aljanna ba aljanna tafi karfin duk abin da kake tsammani na daɗi shi yasa wani malami ya ce yana mamakin ai faɗakarwa akan aljanna kaga mutum yana wasa akan sabubban neman shiga aljanna sababi na hudu bari mu gaggauta saboda lokaci istinabu sayyi'ati wa dhunub a nisanci zunubai to shi ma kansa sababi ne na wanda baka wanda ka riga kai ma sai Allah gafarta maka Allah madauki ya gaya mana alladhina yastanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa lamam sannan Allah madauki ya gaya mana in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum duk wannan sabubba ne in kun ne sanci manyan zunubai to Allah zai kankare muku kanana sababi na biyar al ihsanu ila nasi kyautatawa mutane da nisanta cutar da su ka kyautata wa duk ɗan adam da kake zaune da shi sawa'un ɗan uwanka ne ɗan uwa na jini garin ku ɗaya ba garin ku ɗaya ba musulmi ne ba musulmi ba ne kyautata wa ɗan adam in dai kana kyautata wa mutum to Allah zai gafarta maka zunubai kuma ka nisanci cutar da mutum ko cutarwa ta tofar da yawo ko cutarwa ta ka zo ka yi fakin mota ko babur a inda ba nan ya dace ba ko cutarwa ta harara ko cutarwa ta zagi ko cutarwa ta kowane irin cin mutunci duk abin da za ka yi na cutar da ɗan adam ka nisanci irin wannan shi ma sababi ne na Allah gafarta maka zunubi daga cikin abubuwa kuma na ƙarshe a kansu za mu tsaya shine addu'a addu'a addu'a babban sababi ne na Allah gafarta maka zunubi zauna tun safa a ce har dare ma a ce addu'a kake ya Allah zunuban nan da na yi na shekaru kaza da kaza a rayuwata ya Allah ka gafarta mu wallahi kanka kai wa gata ba wani kaiwa ka zauna kai ta neman tuba neman gafara Allah ya gafarta maka zunubai kai ta addu'a wannan babban sababi ne Allah madauki yana gaya mana ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا أجل daga cikin manya-manyan addu'o'in mutanen kirki su ne al'abara su ne suna roƙon Allah ya Allah ka gafarta mana zunubanmu ya Allah muna roƙonka ka gafarta mana zunubanmu da waɗannan sabubba da muka ambata da wanda ma ba mu ambata ba Allah ka ba mu ikon aikata duk sababin da zai sa mu samu gafarar zunubai Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله كمسا من تنانم متوبة زوا غريك وكغافر تامن زنبم الله كربا من غفلة غفلة دتي من يوا باما إيه تناك باما إيه تنا آيوينك يا الله يا الله كغافر تامن Allah ka mai da mu cikin sahun mutanen kirki ka na kwarai Allah ka sanya mu cikin waɗanda za su rika aikata ayyukan alheri da dukkan sababin da zai sa mu samu gafarar ka ya Allah Allah ka gafarta mana zunubanmu Allah ka gafarta mu iyayenmu da kakanninmu da suka gabata ya Allah manyanmu da shugabanninmu Allah ka gafarta musu zunubansu Allah ka tsare su da mu da su baki ɗaya daga aikata dukkan abin da zai munana musu a duniyan nan da kuma gobe kiyama ya Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu Allah ka ba mu zaman lafiya a ƙasar nan tamu Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa tamu Allah ka taimaki shugabanninmu a ɗaukar matakin maganin dukkan abin da yake ba daidai ba ya Allah ka ƙarfafi ma'aikatanmu na tsaro wajen maganin duk tashin hankali a wannan ƙasa tamu Allah ka ba su kayan aiki Allah ka ba su zuciya Allah ka ba su kishin wannan ƙasa Allah ka ba su ka cire musu wani abu da zai hana su yin wannan aiki yadda ya kamata Allah ka tsare su daga sharrin dukkan mai kullen-kullen sharri Allah mu ma ka tsare mu daga sharrin kowanne mai sharri Allah ka ba mu zaman lafiya ka ba mu kwanciyar hankali Allah kuma ka taimaki shugabannin mu ka taimake mu baki ɗaya mu tuba zuwa gare ka mu koma zuwa gare ka Allah ka tsaftace mana wannan al'umma daga dukkan abin da zai zai jawo mana fushinka abubuwa da ake marasa kyau zinace zinace luwatsi sace sace nisa daga Allah zagin Allah zagin addini ya Allah ka ceci al'umman nan tamu daga waɗannan abubuwa Allah ka da mu kan hanya ka gafarta mana mu ka tsaftace mana waɗannan abubuwa miyagu da suke yaduwa a tsakaninmu Allah ka da mu mutanen kirki waɗanda za su tuba zuwa gare ka wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad